والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا kasance don ba ya kama na yaɗan ɗan yanayin na gani yanayi
باب الجنايات كو شيبا بابي الجنايات رونك أرزو علي شيني جنايات واتو لكيكي ko kuma ainihin laifin da ya shafi zubar da jini. Wannan min nauzi mai kararin bada ka zafi adalaini da katilin shaida aw bi qasamatin bi adalaini ala kajirmihi in asha hatta akala ya ce farko ne wannan min nafsi rai za a kashe shi in ya kashe rai to amma ta ina kamar yadda alkur'ani ne ya ce innan nafsa min nafsi ko rai Ya wannan fankan kusa.
za a kashe rai in ya kashe rai to ta ina za a tabbatar da wannan shi ya kisa a kashe shi ya ce bi ikirarin bada wannan hukunci yana bayyana da ikirarin da ya ikirari shi wanda aka ce shi ya kisan da aka kawo shi ya tabbatar da bakin da ya ce shi ya kisa kaga ikiraru aula min shuru kaza bi adlaini haka ne idan aka samu shaidan adilai guda biyu shaida bi qatlin ba da shaidan cewa shi ya yi kisa shi ma an samu shaida za a zartar da hukunci au bi kasamatin ko kuma ka samu ainihin kasama shi kasama kan yana tabbata ne bi adilai in an samu shaidan adilai guda biyu alaka jarhihi a bisa kamar ainihin mikantawan mamacin in asha in raya in ya rayu hatta aka da har ya ci ya sha kafin ya mutu wannan mutumin da aka ce shi ya kashe shi ya masa rauni ne mummunan rauni amma bayan raunin sai da aka dan daɗe ya ci abinci ya sha ruwa ya kaza sannan aka ɗauki lokaci kwana ɗaya biyu sannan ya rasu to yanzu an samu adilai wanda suka tabbatar da shi ya mara raunin to yanzu ko me zai tabbatar mana da rauni shi ya kashe shi wannan ko sai an yi kasa su yan uwan mamacin sai su zo su rantse su hamsin akan cewa wannan raunin da wannan ya yi masa aka samu shaidu wannan raunin shi ya kashe shi amma da take mutu babu bukatar wannan kasama tun daga adilai sun tabbatar da shi ya kashe shi shi kenan amma rauni ne sai sun yi rantsuwa au shahidin bilkatili ko an samu gawarsa sai aka samu shaida ɗaya ya ce wani ne ya kashe shi ba a samu shaida na biyu ba to shi ma sai an yi kasama sai sun rantse rantsuwa hamsin au ƙara da mi inda fulani ko kuma shi wanda aka kashe kan ya gama mutuwa ya ce jini na yana wajen wani ko ya ce wani ne ya kashe ni to yanzu a nan shi ma sai an yi kasama za ya hamsi na usumi ya ce to irin wannan ya faru sai ka yi rantsuwa hamsin ko ka rantsar da ainihin su wanda za su yi ka samun rantsuwa hamsin to rantsuwa a kan za su rantse da an na hukun banda a wukar za su rantse ne a kan cewa da an na mamacin nan yana daga hakika ya mutu ne banda a daga abin da suka yi da'awa ko raunin da aka yi shekarar shi ko shaidan mutum ɗaya ne da ya faɗa haka ne shi ya kashe shi ko da ya ce jini na yana wajen wani wannan wani shi ya kashe shi sai su yi rantsuwa akan haka rantsuwa hamsin. Wawun ne an hannu ala irsin tarak. Haka nan idan masu rantsuwar sun wuce biyu aka zo rantsuwa sai a raba rantsuwar a gwargwadon gado. idan aka bar rantsuwan sai a raba rantsuwan a gurgudan gado musamman ma in kisan na kuskure ne wanda an yi rantsuwan za a karbo biya ne a raba yanzu an zo rantsuwan ma kowa zai rantsa ne gurgudan abin da zai gada na wannan biya. Walhalifu masu rantsuwan kasa ma kuwa isnani lalle ne zama mutum biyu ba a ko sama da biyu ba a kasa ma mutum ɗaya. dole daga mutum biyu ne zuwa sama yushtarar an haka aka sharɗanta fi amdiya a cikin kisan ganganci wa kutun biya nafsan fakat kuma idan mutumin da ya kisa a mutumin da aka kashe ya kama sai an yi kasa masa a rama wannan kisa to wa kutun biya nafsan fakat a kashe mutum da ya kadai kaddara da za su yi da'awar wannan majalisar su suka kashe mana dan uwa suka kawo hujjojin da za su yi kasama in za su yi kasaman sai dai su ayyana mutumin da suke gani shi ne dukan shi ya kashe musu dan uwan sai su yi rantsuwa kai a kashe shi amma ba zai wuce yi kasama a kama mutane sama da yake a kashe shi ne wakili ya nafsan fakat ka kashe rai ɗaya kada in yi da kasama za a kisa in lam yakun maqtulun harbiyan amma ba inda mutum zai kisa har a ce a rama a kashe shi idan wanda aka kashe din ba kafiri ba ne harbi amma idan kafiri ne harbi kafiri ne da ba kusa amana tsakanin shi musulmi ba suka yi rikici da musulmi musulmi ya kashe shi to yanzu ba za a kashe musulmi don ya kashe kafiri wala qatilu hurran haka nan mai kisan bai zama da wanda Allah ya ɗaukaka bi islamin da musulunci ba wannan kuma kaddara ce wanda aka kashe din bawa ne sai zama wanda ya kisan ɗani shi ma ba za a kashe ɗa dan ya kashe bawa ba balle kuma musulmi ne wancan kafiri ba za a kashe musulmi dan ya kashe kafiri ba mazajin rasu amma wanda ya kisa da kuskure da hurrin ya kashe ɗa to lazimahu ma aƙilihi ma aƙilihi diyatun munajjama mutumin da ya kashe wani da kuskure ko da mota ne ya buge shi ko da mashin ko ya ɗauke su a mota ne ya buga wani waje su ko ma ya tsaye in ya kisan na kuskure ne to da shi da dangin shi za su taru su biya diya tuniya munajjama kuma diyar a barar rabewa ba lokaci ne za a dunkule a biya ba za a raba musu cikin shekara uku ko duk wata ko duk shekara su na biya a cikin shekara uku sai su biya wannan diyar kuma da shi da dangin shi za su taru su biya bin lauzi asbinha ya ce ka tabbatar da kisan kurkure bin lausi da ainihin laus in an samu ainihin lausu shine alama na cewa shi ya kashe shi ka amji kamar a can kisan ganganci mun ce ya ce da min inda hula ne ko aka samu adili guda ɗaya ko kuma adilai guda biyun ya ma sun ba da shaida akan rauni to yanzu a nan ma za ka tabbatar da kisan kurkure da wannan marra ka amin marra kamar yadda a ya shuɗe a kisan dandanci a wani shuɗin mali ko kuma da shaidun kuɗi inda shi kisan kuskure a ƙarshe kuɗi za a karɓa na giya to shi ma za a iya tabbatar da shi da shaidun kuɗi shi ne namiji ɗaya da mata amma la ina karra wanda inda shi wanda ya yi kisan kuskuren ba shaidu sai ya furta da baki shece shi ya kashe amma kisan kuskure ne ba su ba su yi ba sai inda shaidu ne suka zo suka tabbatar dan in ya yi tsari za a zarge shi da cewa wata iya yana so ya sa dangin shawara ne ya sa su biya kuɗi shi ya sa ba za su biya an sulusi magatunin alat sannan inda dangi za su taru su biya sai idan biyan ya wuce sulusin wanda aka kashe aukatili ko kuma sulusi shi ne kisan yanzu misali mutum ne ya kashe wani musulmi aka ce biyan shi raƙumi ɗari ko to dole dangi za su taru su biya amma idan ya masa rauni da za a biya biya duk rauni ya wuce sulusin biya kamar yanzu misali ya yanke bar hannu kaga raƙumi hamsin za biya ko ya fasa mai ido raƙumi hamsin ne sai mu ce za su taru da dangi su biya amma idan abin bai wuce sulusi ba kamar yanzu misali ya tsa biyu ya yanke mar kaga kowane ya tsa da kuɗi biyar ya tsa biyu na kuɗi goma bai kai an yi sun biya ba a kuɗin shi ne shi ne ya ce wa dunasa idan ainihin biyan da za a biya a ganin ko wa dunasa idan biyan da za a biya ƙasa da sulusi ne da imani shi a kuɗin shi zai biya ko min hajji a kan kyauce zai biya babu wani zancen a saurara ban zuwa shi وقد روى إسناد ألف درهم سياق تدوشي ديا إن أبين كدي نوني جن أبين كدي ني ورغلن ديا سيني إسنا عشر ألف درهم درهم تبوكو مشان أو ألف دينار وقوة إذن أدينار لذاك بيا دينار دو وآل النامي ma'abota ainihin dabbobin ni'ima za su biya makagatun a ɓangaren raƙuma za su biya makagatun raƙuma wadda take ainihin kirmi na kuda yar shekara ɗaya da gonatun da bintu da buni yar shekara biyu da gonin da ɗan mai shayarwa ɗan shekara biyu wahikkatun da kuma hikka yan shekara uku wa jaza'atun da kuma jaza'a yan shekara hudu da kuma haka nan zai kasance ishirin da ishirina za a biya ishirin ishirin a kowane rakumi ɗari ne amma yan shekara ɗaya guda ishirin shekara biyu guda ishirin yan shekara biyu na mutu guda ishirin yan shekara uku guda tara guda ishirin yan shekara hudu guda ishirin kaga ishirin ishirin sau biyar shi zai baka guda ɗari. wama ha tare da wannan biyan diyan aujabu kafaratan sun wajabta yin kafara a malamai sun wajabta yin kafara bayan mutum ya biya diya misali mutum ne ya kashe wani da kuskure ba za a biya diya ba yanzu bayan an biya diyan kuma wajibi ne sai ya yi kafara kaga yanzu kawai in mutum ya yi kisan ba a ma tunanin diya kawai ana tunanin ya zai yi kafara ai kafaran ba shi ne bane kafara haƙƙin Allah ne diya shi ne babban abu wanda za ka biya a yanzu idan mutum ya kashe mutum da kuskure diyan dinare dubu ɗin nan ya fi naira miliyan ɗari da hamsin yanzu haka biya mutum ya aure ya aure naira miliyan ɗari da hamsin kuma wannan miliyan ɗari da hamsin ɗin in ka kashe kira kuskure to ko ya biyo ku dole kai da dangin ka sai kun biya sai dai idan sun yafe shi kuma ya biya ɗin nan dole ba sai mutum ya yafe har zuci ba irin ya biya zamani yanzu ba wanda mutum kawai zai bari dan bayar da zai amma ya za a yi talaka kuna talakawa a ce ga wani abu miliyan ɗari da hamsin ya biyo za a ba ku ce kun yafe zai yi ai ka kawai da san ba za biya bane amma duk mutumin da ya san an kashe bar dan uwa kuma ya san cewa in ya bi zai samu a biya shi jiya ka kawai zai yafe saboda haka in gaskiya ne a haɗo kuɗin a kawo in an kawo an ba su sai a ce a ko kun yafe in sun bari an fitar shi ko yake nan ne ya ga ne gaskiya ko ba yanzu kaman babban zagayen nan ka haɗo miliyan ɗari da hamsin na ɗan uwansu da aka kashe a kakunin gashi nan kashi ana gani jiya ce amma har ma kun yabe ko jiya ne saboda hana za ku ga ga shi ya zo da kariya wai kuwa ya biyo da kariya ne kawai kawai ba a biya shi ya sa mutum zai ce to in yana a barwa Allah kawai a barwa Allah amma ba biya shi ne dama abun lura kaga nan ma sai da ya gama maganar giya ya ce in an gama giyan kuma sai mutum ya yi kafara na'am fi katili amrin tabbubu sannan mustahabi ne mutum ya yi kafara a kisan ganganci kisan ganganci in mutum ya yi kafara ba wajibi ba ne amma shi ma ya yi kafara mustahabi wai ya ana tartibi ita kun faftali ba sau mu share ni wani ya tamfashi wai ya ita kafara ainihin kisa ala tartibi a bisa jiran cewa ne sai ba wannan sai wannan na farko ne ita kun faftali yanta bawa ko ka yi ka fara da wannan in kana da bawa ko ka yi azumi ne idan dole ka yanta bawa ba so share ni idan babu bawa sai ka yi azumin wata biyu wani ya tambaji lidi sannan kuma za a yi wa mutum bulala ɗari ga bulala ɗari ga diya ga kuma ainihin azumin wata biyu wa man rama adidatan a nafsihi duk mutumin da ya jefi dan shi da wani karfe la gazda katilin amma ba yana nufin ya kashe shi bane sai yaron ya mutu to kasancewa baban shi ne ba za a kashe uba don ya kashe da ba amma gulli zat za a kawo ramar diya ya gamni saboda wannan kamun gadon mugunta da ya yi wa ɗan shi to ya kawo rawan yake ya kumi ɗarin ne amma wayya salatu na minan hikati zai ba da hikka 'yan shekara biyu guda talatin ومثلها أيضا من الجزاءات هكذا زي بعد من يرى كما مات إن شكرا قلوب لا تلاتي وأربعون هلمة زي بعد رقما ما سيشكي لا أربعين أولادها في بدنها كوكو تيسي أن تبتر لا أقيلا أشكيتا sannan idan uban ya biya wirasatun wannan gado ne ubaduwa da za fa'ilance ta kuma ba za a raba gadon da shi ba amal kitabiyu amma ba ki tabe awin duniyu ko kafirin amana idan ka san ya duniya sa ba ne su hudun musulmi na bibiya musulmi ne yanzu misali mutum da zai kashe kafirin amana sai aka zo mutum biyan jiya zai biya rabin jiya musulmi ne in musulmi na kuma kan yin shira kuma ya musulmi wani yakan murtadi jiyan mutumin da ya rinda wani majusi da jiyan ba majusi arne wanda ba shi da addini na sauƙaƙe daga sama su kuma mutum ya kashe su jiyan su samanu ma'i dirhamin dirhami ɗari takwas na majusi abin da kisantarwa shi ne majusi wani abdi bawa kuma mutum ya kashe kimatu kimarsa kawai da yake a kamar rago mutane ka kashe sai ka ji ya kima wannan ragon zuwa ka shi ma bawa ba unsan tibbi mace na kowane ainihin bangare ana biyan bin nisbi ni akilin zukuri silbi ana biyan rabin ainihin giyar maza ne a cikin dukkan sa misali namiji musulmi na mun ce raƙumi ɗari mace musulma raƙumi hamsin mun ce kafirin amana raƙumi hamsin mun ce raƙumi ɗari biyar mun ce ainihin arne da wanda ya riga dirami ɗari takwas to wannan macen su dirami ɗari hudu haka abin zai ci gani abin da ne guratun walida idan kuma ainihin ɗan tayi ne ma'ana cikin mace ne mutum ya buga sai ta yi ɓarin ainihin wannan ɗan cikin ta ɓarar da shi a mace to za a ba da gwamnatin so bane wani da na baiwa za a ji a so bawa ko baiwa a biya a maimakon wannan barin da ake a ushin kimakin ko a biya ushiri ɗaya cikin goma kimakin ummi imon wasu a tariya misali idan aka zo mace ce tana da ciki sai ko kuskure ko wani dalili ne sai wani ya buge ta sai ta barar da ciki to yanzu mu yi diya sai mu ce a kasa diyar da kashi goma sai a biya kashi ɗaya idan ita musulma ce kaga diya musulma shine dinari ɗari biyar ko dirami dubu shida ko kuma raƙumi hamsin to wannan za ka sa gida biyar sai a biya raƙumi biyar kenan in alheri yanzu misali da kuskure ko ka ɗauke ta mashin ka je ka buga a wani waje tana da ciki sai ta yi bari to raƙumi biyar ya biyo ka ka ko kowane raƙumi ɗaya ya wuce ya wuce ya wuce naira biliyan guda bare kuwa kaga kuma abin da ya mutane za su yi barin ma sai an biya sai an biya ka biya ko sai ka biya shi wani ya tunka mi na tunfin nudigi haka nan idan mutum ya bugi wani sai ya rasa ainihin mulki ya zama in ya bude baki baya iya magana to sai ya gashi biyan cikakke wallamsi haka nan in ya daina jin shafa kwata-kwata baya iya sanin wannan abu mai laushi ne wannan mai tauri ne in an shafa shi baya ji shi ma za a biya shi raƙumi ɗari biyar cikakke washammi haka nan in aka buge shi zo baya jin sansano kwamantin zauki ko kuma aka ana shi jin ainihin ɗanɗano ya zama da aka warwarwawan duka ya warke sai ya zama ɗin baya jin ɗanɗano gaba ɗaya da ɗaci da zaƙi duk ɗaya shi ma za a ba shi cikakken jiya wal'abili haka nan hankali da aka buge shi ya warke sai ya zama ya rasa hankali ya hukuci wasam'i ko ji ya rasa awil ainihin ko idanu ya rasa wal anfi ko hanci wal mali ko kiran hanci wal uzunaini ko kunnuwa ya rasa wal zari ko bayan shi aka karya wal baɗin ko cikin shi aka fasa wa farjin ko kuma barjin shi aka yanke wa zakarin barjin na wace kenan wa zakarin ko namiji ne aka yanke zakarin shi wannan duka kamar an kashe shi ne za a bashi rakumi dari wa shubratul hunsa aka nan dubarin barjin mace maniyin ko ko da aka dake shi sai ya zama an kashe maniyinsa wa basar ko kuma ya daina gani ko da idan yana buɗe wayannan abubuwan duka za a bada ainihin cikakken jiya naira kuɗin dari ko da dubu ko dirhami dubu goma sha biyu wani yadda ibrahim ushurun ajmila biyan babban ɗan yatsa yau da ce za ka yi da dinin mutum babban ɗan yatsa mutum to za ka biya shi raƙumi goma ka gairi ha kamar sauran ɗan yatsun sauran ɗan yatsun kuma kowane ɗan yatsa yana gaban raƙumi goma sai dai kuma buhun ya dira mula ana rarraba raƙumi goma ne cikin gaɓoɓin ɗan yatsun idan babban ɗan yatsa ne kaga gaba biyu ne ko wani gaba raƙumi biyar idan wayannan yan yatsun ne ko wani gaba uku ne ko wani gaba aka yanke mutum za a biya shi rabi raƙumi uku da sulusin raƙumi gani shi ne ya ce wakan tattun kuka ne akalin mubiha ana ba da raƙumi biyar ne da akalin mubiya ga ainihin diyan rauni da ake cewa mubiya wato akwai wasu raunuka guda uku wanda akai yake faruwa akwai mubina akwai munakkila akwai ma'amuma akwai kuma ja'iba na shi ja'iba a ciki to wayannan raunuka idan ainihin mubiya ne raunin mubiya shi ne raunin da ya taɓo ƙashin kai amma bai fasa ba idan aka ce munakkila shi ne raunin da ya taɓo ƙashin har ya fasa amma bai kai ga kwakwalwa ba idan aka ce ainihin mamuwa shi ne raunin da ya taɓo kwakwalwa da kowanne jiyarsa da ba shi ne ya ce da ya tsaye mubiya idan raunin da ainihin mubiya ne an taɓo ƙashin ka ne to kamsa tutu ɗara ko mubiyar za wa misulu abi kulli sinnin kwatankwacin raƙumin biyar shi yake tabbata cikin kowane haƙori au ga da ya bayyana yanzu misali yara ne sai fada ɗayan sai ya naushi ɗayan sai ya fitar wanda haƙori to kawai ba wani rikici raƙumin biyar za su biya wani zai an kai kori kaza ba ta taso ba kawai a zo a cancance ku ba musulmi ba ne eh sai ka ɗauko littafi mai karanta musu dan ku ya karya haƙorin dan mu saboda haka yanzu kawai ku ba mu raƙumin biyar in kuna so ku tsira har ga Allah shi ne fi kulli sinni auka in ga jalar majnun hurran idan mahaukaci ya kashe mutum ɗa yanzu mu mai yi waƙi ruhu amma ya ƙi ruhu wanda suke tare da shi wajen dangi diyatul munajjama diya abin rarrabawa ya da duke su yanzu misali mahaukaci ne sai ya fita ya je buge dan mutane ya kashe to yanzu dangin shi za su taru su yi biya kaga abin da yasa hikiman da yake cikin biyan biyan dangi din nan saboda dangi ya zama suna da haɗin kai kuma suna haɗa barna a tsakaninsu suna haɗa barna a tsakaninsu yanzu misali aka ce danginku akwai mahaukaci a ciki ya je ya buge wani ya kashe an zo an ɗaura muku miliyan ɗari da hamsin jajjar a shekara uku kuka biya gobe za ku bar wani mahaukaci ya sake fita Ana ganin kan yana da wanke a shekka yaran na daure shi kaje shi wani maki ba. Bari ku aka gani. Ko kuma yaro karami ya dauki mota ya je biyo ne ya kashe aka sa ku biyan miliyan ɗari da hamsin gobe za ku sake ganin mutumin mota a nan wani. Ai kana gani yadda kuka ce wallahi na ƙara gani zan fita a nan Saboda ba za ku ci yiwon mu ci ba ba. To yau shekara ku kana biya wajen miliyan biyar aka ba a daga kuma miliyan goma kuma gobe za sake haka nawa za ke ci. To ka ba akwai hikima wajen kasar dangi. Amdu sabi ganganci yaro karami karkata kamar kuskure ne fi mali a dukiyar shi za a biya ma dole sulusin abin da bai kai sulusin biya ba. Au ala ukalihi ko kuma ya wuce sulusi dangin shi za su karu su biya. Yaro karami ne da gangan ya je bugewa ne kashe to yanzu wannan gangancin na shi kuskure ne kawai in ya kisa ne za a biya dangi za su karu su biya in kuma rauni ne bai kai sulusi ba a kuɗin shi za a biya.
na